kuma za ku ji wato yawan a wato ruwa ya yawaita albarkacin wannan annabi namu wa mimma yusbihu hadha min mu'jizatihi tafjiru al-ma'i bi barakatihi wa ibtiatihi bi masihi wa da'awatihi wa mimma yusbihu hadha yana daga wanda ya kama da wannan nau'in min mu'jizatihi daga mu'jizar wannan annabi namu na babbar ruwa tsakanin yan yatsunsa saboda karamansa tafajir lamai za ku ji babbaga ruwa bi barakati a albarkacin wannan annabi na wabdi afihi da kuma motsawansa da gudanar ruwan bi masihi da shafansa wada waji da addu'ar da annabi zai da sariyansa ko da zuciya ta sa fi ma rawa malikun fil muwadda an mu'az bin jabal radiyallahu anhu fi ma rawa cikin abin da imamu maliku aka rawaito a gonsa daga muwadda littafinsa kenan an ma'azu daga ma'aza ɗan jabal a labarin da aka yi sai yake sati za wacce tabo a labarin wato yakin tabuka da aka yi kasan an yakin ne hijira ga shekara tara wa annahum waradu al-aina wa hiya tabassu bi shay'in mimma in mithl ash-shirak kuma wa annan warada al'ayna duk zabai sun nufo ruwa da aka je ruwan nan a yakin tabuka wa hiya tabiru wulab wulab aka ruwan yake walƙatawa bishayin min ma ya kali ruwa dan kadan ne kaman shirage kai ka ci hancin takalmi haka yake wuluk wuluk ana gani ba yi da yawa fagarahu min al-ayn bi aydihim hatta ajtama fi shayi kuma sai aka kan fito wannan ruwan aka kai wa annabi da kai maza bi aydihim da hannayensu a da in zama bi shayin a hankali ana dan iba ana iba aka yi dabara da aka dan tara shi a ruwa kadan ba yawa duk da ma wanda aka tara ثم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه da aka wanda ba ka sha rasulullahi ga ruwan nan da muka yabo a rijiya annabi sai wanke hannunsa da ruwan annabi ya wanke fuskarsa mai albarka to ya aka yi وآده فيها فجرت بماء كثير al'adahu aka ɗauki ruwan nan da annabi ya wanke hannunsa da fuskarsa aka mayar rijiyan ai ana rijowa da rijiyan ya ji ƙanshin manzon Allah صلى الله عليه وسلم da ta ɗauka irin sauran mutane ne ta ɓoye ruwanta ita rijiyar sai annabi ya wanke hannunsa ya wanke fuskarsa da aka mayar sai ta ji ƙanshin annabi ta ce ina yake sai ruwan ta yi sama imana da tana barci da ta ji aka farka da ita ke ta yi ta ji ƙanshin annabi tana wuza ce ina annabi yake ai ruwan sai ta fara waje wannan wajen da take wai ba dan ta tare bane annabi take nema imana annabi take nema da abin abata ne sai ta fito ta zo gurin annabi ko ruwa ma ya san manzon Allah ka ji dalili kenan to ya aka yi da aka mayar فاستقنا ai daga nan da aka mayar annabi ya wanke fuskarsa wa dai wa adahu biya fajarrat bima yin kasira sai ruwan ya dinga bubuguwa da yawa fasakan nasu mutane suka dinga sha alfarman wannan annabi namu قال في حديث ابن ibn إسحاق Ishaq ya zo hadisin ibn Ishaq imamu ahlul magazi kenan
فانكرك نعم فانكرك من الماء ما له حس كحس السواد ai wanda ya tayi fita fankaraka ya dinga fita da ƙarfi min ma ya mala wuyizin zaga ji ruwan yana motsi kai hissil tsawa kai ka ce tsawa kakara fakara ka zam zam mala ruwa ya sama kware mutum Allah ya yadda
ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا ولو لأرجلانا yace sai annabi ya gaya masa sun makala annabi ya ce yushaku lalle ina ji ya ma'azu in ɗalibi ga hadin Allah ya baka dogon rayuwa an tara ma hauna ka ga nan jejin tabukan da ba kowa to jinanan wata ran ka biyo ta nan za ka ga karmu ne jinanan an cika nan da ga- gadilan dama abin da yasa ba a gadilan nan ba ruwa wannan ruwan da ya fito ba zai kara dawowa ba yana fita yana fita yana fita zai cika rijiyar in ya cika rijiyar kuma zai zama kogi ya ta tafiya ya ce ka ga gunnan fako wata ran ka zo ka ga an cika gunnan da gadila ah ruwa ne ya fito a rijiya wannan ma sai ya bude gonan dibino ya samu abin bayi wannan ma sai ya bude gonan inabi nan gaba gun ya zama kore shar alfarmar Allah mun gode maka Allah kai mana haka alfarman annabi Muhammad ta mu din mare hakan ne dago da an ka ba garin da abushe yake amma yanzu ga nan mutanen gari gari sun zo kuka da mu wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo mutanen wajen gari ɗari muna tare da su ai ruwan ne ya ɓuɓɓugo ya fito waje yi mana ai ga gurin ko bai cika da jadilan ba in ka gani dai ai an samu koren ma'ana ko ba zahiri ba a ma'ana mu ma muna kore shar kore hira ma'ana ma'ana malam Allah mun gode maka sai ma layya ya zo muna sare za mu tuna alfarman manzon Allah yo muna da hauyin sai a ba gwara kan more ba ka rabu Allah ya ce ka ci ka yi da wasa yi mana kar wani likitan ya zai hana ka cin nama a banza layya ya zo alfarman annabi mu dinga yanka raguna muna ji in Allah ya ba mu kuɗi mu dinga kwantar da yanu muna ta yanka kayan mu malam kaga wuyan sa sai ga kai da kafa nan a aje yi gidib a je ma ya ji a fede yi a fede a kawo hancin sa kai kadai ka cinye da Allah ba komai ka dinga shin tuwon lokacin ya mana da ka ci nama ka more sai ka ga murya ka ta bude ka ji daɗin jan baki ayo Allah ne ya ce mu ci mana kulu wa rabu mutum mu sha قل من حرم زينة الله التي أخرج لبا والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا إلى آيات الدنيا كارثة يوم القيامة الله يا كيما ليا mu ci nama mu more alfarman annabi mu je kasuwa mu sai raguna mu sai shanu a yanka mu ci dan boko yana ci mu ma mu ci alfarman annabin yana boye nasa mu za mu fito da namu fili mu sadakar kowa ya ci ya koshi ayo ba yi ne ba in arziki ya bayyana ana son annabi yadda su can aka samu gadilan ko ina ya zama lambu to mu ma ya zama kore shar ko ina a ci daɗi a more dalilin annabi muhammadu
وفي حديث البراء وسلمة بن الأقوى رضي الله عنهما hadisin barra'i dan azib a ruwayin imam al-bukhari an ruwa a gare da salama da dan akwai kamar da imam muslim ya rawaito a gare yana cewa wa hadisin da وحديثه أتم في قصة ai الهديبية hadisin na buhari na barra'i ne mafi cika da labarin hudaybiya wa hum وهم أربعة عشرة مئة وأربعة عشرة ai مئة su goma ɗari da goma sha hudu ne mhm.
وبئرها لا تروي خمسين a wani شاة ruwayan kuma bi ruwa rijiyan baya kosar da mutum hamsin ma ko kuma akuya hamsin ma ba sa kori فن- نعم فنزهناها ai muka yaye rijiyan فلم نترك فيها ko قدرة da kaɗan na ruwan bamu bari ba shi ne kaɗa ratan kuma a nan mhm.
فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها
faga da annabi ya zo ya zauna a bakin rijiyar sallallahu alaihi wasallam ya zauna ala jabba a bakin rijiyar shine jabba bakin rijiyar shine yake tafi alƙayo fi ga ya batar jibbi jabba bakin rijiyar a nan ya zauna annabi ya zauna to ya kai قال البراء sai barawo dan azib ya faɗa فأتي بدلو منا فبصق sai فدعا aka kawo annabi bidalwin guga ɗaya na ruwan fa ba tsaka annabi ya yi tofi wada annabi ya addu'a na alkhairi a ruwan Mm.
وقال سلمة فإما دعا وإما بصق فيها
Malam Salama da ya ce to ko dai yayi addu'ar ne ko tofin yayi dai ba mu sani ba. A yayi addu'an ya toba ko kuma tofin kadai ba mu sani ba. Ya aka yi فجاشت فأروه أنفسهم وركابهم Ba za a tsaye ruwan malam da aka mai da wannan gugan. Nan da nan malam ruwan ya dinga bubugowa. Faruwa an guzan kowa ya haya koyi wani ƙaba wa raguma. Su ma suka ya suka gohi. Mm.
وفي هاتين الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الهديبية Wabi a gaire a hatayin ruwaya ce ne wani wa'annan ruwayan guda biyu. Izzata wannan labarin mun ji ne a min dariki ibn Shahab tabarkin dan Shahab a Hudaybiya a yakin Hudaybiya mhm.
فأخرج سهما من كنانته فورعه في قار قليب ليس فيه to ماء ba a daraja malamai suka ce annabi ya fita samun kibiya min kinanihi daga cikin kwanansa fawara fi ƙara kalibin sai ɗaura kibiyar nan a can ƙarƙayin rijiyar idan zai biya mawun amma babu ruwa mhm.
فروي الناس حتى ضربوا بعدن haifar wuyan nasu daga nan ne mutane suka ya suka kohi hadara da hobi ɗani a nan ne ma rakuma su ma suka dinga sha mhm.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه labari ya zo daga abaka tada radiyallahu anhu yardan Allah ya tabbata gare yana cewa وذكر أن الناس شكوا إلى الرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش في بعض أصابعه to gaji an ambata ruwayan bayaki annan nasa mutane ne shakawo suka kai kuka ila rasulullahi izuwa ga wannan annabi namu al'adaya na iruwa ya dame su fi ba da azbari a shayin tafiye-tafiyensa kada adil min ra'ati sai annabi ya ce maza a kawo masa da daro shine ne ra'i ɗin na'am faja alaha fi ibnihi to wasu malaman suka ce a a annabi ya kawo abin da zai alwala babban abin alwala faja ala sai annabi ya sa yi a hammatansa sun bala taqama famaha sai annabi ya haɗar da wannan wato bakin فالله أعلم نفس فيها أم لا ai za a hammatansa ya ɗan sa bakin wannan wato burgamun ko kuma na wannan zilgin a bakinsa to ba sani ba annabi ya yi tofi ne ko dai bai yi tofin ba mm.
فشرب الناس حتى رأوا وملأوا كل إناء معهم
wannan mutane wayar ban nasu mutane suka yi dayan wannan ruwa hatara wa har zai koyi wa mala'u kullun ina yau kowa ya shiga ƙwaryansa ma hum tare da su wanda yake tare da shi Mm.
فخيل إلي أنها كما أخذها مني yadda dai malamai suke riya suka ce to abin sai ya zama duk da abin da aka ya kamar yadda aka ya miƙa din dai kamar haka yake ko kaɗan bai ragu ba Mhm.
وكانوا اثنين وسبعين har رجلا yace mu lokacin saba'in da biyu ne وروى مثله إمران بن an حسين samu ruwayan nan daga malam imrana dan husaini Mhm.
وذكر الطبري حديث أبي قتادة رضي الله عنه على غير ما ذكره أهل الصحيح an ambato daga dabari muhammadu bin jariri a hadisin na abu katada ala gairi ma ga wani wanda muka ambato alar sahihi na malamai masu ingantattun hadisi anna أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل موتة To annan nabiya sallallahu alaihi wasallam karaji bim annabi ne fito mu ne dandan ya taimaki alal mutata mutanen mutata alƙarya ce tsakanin tabuka da haurana min sham yana daga siriya inda ma عندما بلغه قتل daga da kuma الأمراء yayin da labari ya kai ga annabi ai an kai manyan manyan bayan Allah sun yi shahada labari ya zo masa umara a manya manya dan zai da dan harisu a wannan yakin yayin shahada annabi ya ce za a ba zai da ɗan harisa tuta idan Allah ya karɓi ɗansa kuma Jafar ɗan Abi Ɗalib ya karɓi tutar in Jafar ɗan Abi Ɗalib ya rasu Abdullahi ɗan Rawaha ya karɓi tutar Abdullahi ɗan Rawaha in ya ya rasu kuma sai a ba tutar nan ko Khalid ɗan Walidi ne to daga hi za a buɗe yakin to kuma hi ne yakin za a samu buɗe to hi ne aka ba da labarin a wannan yakin zai da ɗan harisa ya yi shahada Jafar dan Abu Dalib yayi shahada, Abdullahi dan Rawa'a yayi shahada.
وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم
Tabari ya ambaci hadisi mai tsawo fi daga jinsa akwai mu'ujizazi masu rinjaye wa ayatun alamatun wa karamatun zahirat an ga karama a sarari ba ga kowa ba lin nabi ga wannan annabi na ta'ziman li qadarihi wa tabakiman li amrihi girmama darajarsa da kuma girmamawan al'amarinsa wa bihi وفيه إعلامهم أنهم يفقدون الماء في غد wabi a wannan hadisin ilamahum ana sanarwa suna sanarwa annam cewa yabqiduna alba sun rasa ruwa fi gadin a wahe garin gobe وذكر حديث من a nan رأته ne aka ambaci wannan hadisi na mirayi na wannan burgamin قال والقوم زهاء ai ثلاثمائة mutanen sun kai fiye da mutum ɗari uku ma وفي كتاب مسلم أنه قال لأبي قتادة رضي الله عنه احفظ علي ميرعتك فإنه سيكون لها نبأ wa bi kitabi a littafin muslim annahu wanda aka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala li abi katada annabi ya gaya wa abu katada ibas alayya ka kiyaye a dalilin mira tuka wannan abin nan salken naka fa innahu sa yakunu lahana ba'un da sannan za a samu wani labari daga nan har tayin kiyama za a dinga faɗa mm.
وذكر نحوه sai an baje misalin abin da ya faru a baya ومن ذلك حديث إمران بن ومن حسين ذلك daga wannan ma an samu daga hadisin Imrana dan Husaini حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطش في بعض أسفاره to yi ne yayin da azaban nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabu wa alaihi da annabi da sahabbansa suka ji ki fi ba da asbari ma shayin tafiye tafiyen su هو جاء ووجه رجلين من أسا من أصحابه هو جاء رجلين النبي يا أيكا وجاء نن يا أيكا رجلين ماذا جاء قدابيو من أصحابه دقجين جماعة سا وأعلمهما أنهما يجدان امرأة بمكان كذا kaza wa'alamahuma wannan wanda annabi ya aika su sai kuma ya sanar da zo annahu ma cewa su biyun nan ya ji dani imra'atan za a satar da wata mace bi makana kaza a guri kaza to kaga mu'jiza ce na'am معها بئير عليه مزادتان ma tare da ita ba'iran tana da raƙumi ali a gare maza da tani yana da birga mai guda biyu da aka ɗaura raƙumin نعم على har هدي zuwa ƙarshen hadisi فوجداها و- واتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم
wajadaha aka same ta wa ataya aka zo da ita biha da ita annabi gaban wannan annabi na sallallahu alaihi wa sallama mm.
فجعل في إناء من مزادتيها wanda ala sai annabi ya sanya fi inayin wannan ƙwarya min maza da ta na wannan birgamin nata guda biyu ruwan da yake sai aka dan juye hi na وقال فيه ما شاء ما شاء الله الله أن أن يقول.
يقول
faƙala bi annabi ya faɗi ma sha Allah an ya kula abin da Allah ya so ya faɗa min sana'in au du'ayin au asma'in mm.
ثم أعاد الماء في sai aka المزادتين mai da wannan ruwa ga burga mai guda biyun ثم فتحت أذانيهما ba yi silke a wani gu da ake sa na tohiya in an cire sai ruwan ya zuba da aka mayar to za ka cire wannan a zalin ma wannan abin da ake cire na ƙasa sai kamar kamar nono ruwan yana zuba ta wannan gurin mm.
وأمر الناس ملأوا وأمر الناس فملأوا أسقيتهم sai annabi ya umarci mutane to kowa ko ya zo ya shayar da wato kayansa in kana da wani burgani ko kwariya a ko ya za ka yi zo maza ka cika kayanka mhm.
حتى لم يدعوا شيئا إلا ai ملأوه mutanen ba su bar komai ba kowa ya cika komai da kowa kowa ya cika kayansa mhm.
قال عمران ويخيل إلي أنهما لم تزداد إلا امتلاء ai unji imran din yake ba mu labari yace ai muna tsammani bayan kowa da kowa ya cika ai ruwan kurin yadda yake da aka ya fi dama cika haka aka miro da yarinyar sun ma'amara ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواج حتى ملأ صوبها manzumi aka taru lil marati ga wannan yarinya min al'azwa da na guzuri hata mala zo ba sai da ta cika eh, riganta da guzuri Mhm.
وقال اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا
kaji aka ce idza bi daiwar Allah ki tafi fa inna mu in ji annabi lam na akul min ma yake shan a ruwan naki ba mu dauki komai ba fa wannan kurin mun gida ki ne dan sababi walakin Allah sakana Allah ne ya shayar da mu Allah ne ya shayar da mu Mhm.
الحديث بدوله duk da ba hadisin na da tsawo وأن سلمة بن الأقوى رضي الله عنه labari ya zo daga salama da dan akwai yardan Allah ya tafi da gare yana cewa قال النبي الله صلى الله عليه وسلم
shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa mm, هل من annabi وضوء ya ce waya gunku akwai ruwan alwala da haka za ka fassara shi فجاء رجل بإداوة فيها sai نطفة wani mutum ya zo da wani butarsa ruwan dan kaɗan ne ba yawa فأفرغها في sai aka قدم karɓi wannan ruwa aka zuba yi a cikin babban koko فتوضأنا كلنا
dukkanin mu muka yi alwala da wannan ruwa mm.
ندغفقه sai ruwan دغفقة yana fita yana tunkure dan uwansa da karfi da karfi yake fita aina sabbahu sabban kasiran mhm.
أربع عشرة ai مئة mun kai dari da sha hudu daidai وفي حديث عمر في جيش a الأسرة wannan da ya zo hadisin sai na umaru to a jahil usra ne a yakin tabuka dan an yi da hijira yana da shekara tara a lokacin kuma ana tsananin zafin rana mhm.
وذكر ما أصابهم من الأذى sai a sayyidina umar ya ambaci abin da ya samu musulmin al'adai na kiruwa mhm.
أتى أن الرجل لينحر بئيره dan ruwan da ya kai ruwa sai da mutum ya zama yana soke raƙumin sa fa sai mutum ya soke raƙumi ya aka yi فيأسر فرسه فيشربه فيشربه to haka nan mutum sai ya matse wannan tumbin na raƙumi fa ihrabu zai sha ruwan ya sha saboda ihruwa فرجب أبو بكر رضي إلى الله النبي.
عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء sai na abubakar ya ga wahalan ya kai wahala fara giba aukar sai na abu- abubakar ya karkata ya ji al'amari fa ba zai yi ba fa maza jama'a mu je gurin annabi muhammadu sai na abubakar ya ce mu je gurin manzon allah fi duwaye annabi ya mana addu'a amara hu au bi amli ala duwaye ko ya mana ko mu daura yi mu ce ka roƙa mana allah ya ga da za ka zo gurin annabi aka ji ya rasulullahi kana gani fa iruwa ya ka iruwa mutane har raƙumi suke sokewa sai ya tambayi raƙumi annabi muhammadu ko muna da kai annabi ya ce abubakar a wani ruwa ya ce ba za ka yi haƙuri ba a samu lada ya ji ya rasulullahi mu ba za mu iya ba wani haƙurin sai kai mu dai mun je iya ƙarfin mu to ya aka yi فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء da annan fara ba ya daga hannunsa bai ce komai ba falam yarda sai da aka yi kalata sama sai sama sai aka ji ba hadari sai ta ce gigigigigigi sai aka ji sama ta ce rugugugugugu aka ji tana cewa rugugugugugu alfarmar alfarmar manzon Allah sai sama ta amsa gaba ya daga hannu ba ta hirya ba ba yi ai hirya ake hadari ba ba hadarin ba hadarin da rani da rani tsakiyar rani malam ana tsakiyar zafi ba gajimarai ba hadari amma da aka yi haka dole aka amsa gigigigigigi ta ki zub da ruwan ta ganin ta isa ai dole ne dole ita saman za ta zub da ruwan ko a ina ta boye za ta fito da annabi ne ya nemi ruwa ba za a boye masa ba in aka yi lati in mala'ikan ya yi lati bai zubar ba ma matsala ne wallahi dole yana dagawa kafin hannun ya sauko ruwan ya riga hannun umarni shugaba mai Allah kowa yake wa ladabi yi mana yi ruwan kansa in ya kuskure ya sauke hannunsa ruwan bai fito ba mala'ikan ya higa uku da ya haka kafin ya sauke malam ta amsa da gaggawa da gaggawa jibril da sun yi kayan za su daka mala'ikan zawa kai annabi ya daga hannu ne kake saukar amsa sama nan da nan ta amsa malam sai ga ruwan nan sha ba hiji malam ƙuran ruwa malam ba hadari ba shida ba kuma dole daga ba shida zai haɗu dai zai haɗu ruwa dai yana zuba kurin sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha sha kaman a bakin ƙwarya fuwu shugaba kaji mu zuwa a fili aka saki ruwa jama'a mu rike manzon Allah fa eh mu rike annabi da gaske mu cire wa zuciyar mu hasada fa ku ne ba ku gane sirrin ba ai yi mana ai an kira annabin kuɗi ba sai da sana'a ba yawwa dan ka gane sirrin ku ce Ina, ai ba sai da sababi da musabbabi ba ai da ake nuna ma a ruwan ana haka in dai annabin ka rike Allah ba sana'a yi ma hadarin kuɗin za a ma ka biya buƙatar ka to ba ka gani an nemi ruwan a ba lokacin sa wani ce a yi mu kuma da shi za mu kama gafa Allah ya yi dai sai gani Allah ya yi mana na Allah ya yarda yi kenan ai. annabi Muhammadu an karke manzon Allah ya an dinga ganin abin da ba dalili kawai ai ta kama kame kai shiru kar ka faɗi komai a ce buga kuɗi yake aljani ne zige ka masa kuɗi ku yi ta faɗa eh wanda muka yarda da shi za mu gaya masa sirrin mu wanda ba mu yarda da yiwa ya je ya taka makamansa wanda ya yarda ya zo nan zai ga sirri annaba aka rike sai ka je ka yi ta faɗa amma ba a sana'a kuɗi ake buga ka taɓa ganin an buga kuɗi nan da ma jahilcin mutum wai kuɗi ake buga ah, kuɗi za a buga ma kuɗi ba zai buga ma kuɗi kurin alfarman annabi ne Allah zai kawo su suna nesa ma suna kusa yi mana kan baka rike annabi ko sai ka tafi ka je yi kayo nan kayo nan kayo nan kana ta wahala sai ka hada wancan da wancan wannan gonan ya bada kaza wannan ma ya bada kaza in ka hada sai ka samu kaza to muku ba wannan bane sai mu ce albarman manzon Allah to kun gani dai mu ake wa nuni mu rike manzon Allah da gaske duniya da lahira ne asirin mu zai rufu Mm.
فانسكبت فملأوا ما معهم من har آنية daga nan da aka aka annan bai sauke hannunsa ba malam nan da nan malam fa dai ya ta qalati samai sai da sama ta amsa qalatin nan wai ba magana ce amsa ba sai am darat fa ina alqawl yasaban fi jumlatin min al-fi'l wa qila malat wa ruya qamat ita dalat wa alqawl lisahabi aw qamat tawajjaha bil khairat shine kullun sama ta amsa amma ga muke faɗa fansa kabat mawaluwa nan da nan ruwa ya dinga zuba aka dinga cika ma ma'ahu min al-aniyati duk abin da yake kwararraki suka cika walam tujawizil da aka askar gama ruwan kowa ya yi ya yi annabi da ya daga ruwa hike ya daga hannun ruwan ya tsaya da aka kama hanya ana tafiya iya sojojin aka yi ruwan iya nan bai ketare nan ba mhm.
wa an amru bin shu'aib radiyallahu anhu labari ya zo daga amru dan shu'aibu dan muhammadu dan muhammadu dan abdullahi dan amru dan asi a suna ma wani ya fi ka Mm, dan Muhammadu dan Muhammadu shi ma babansa Muhammadu kakansa Muhammadu kakan kakansa Abdullahi sannan dan Amru dan Azi Allah ba mu albarkacin su yana cewa أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم wa huwa radifahu anna Abu Dalib Abu Dalib ne ya ga wannan annabi namu wa huwa radifahu yana goye da annabi eh ya goyi annabi sallallahu alaihi wasallam بالمجاز أريت وليس عندي ماء To sun je inda ake kiransa da zilma jaji kasuwa ne kusa da arafa yake a zamanin jahiliya. To ya goye suna daidai gurin abu ɗalib ya ce ya rasulullahi a lokacin yana goye da annabi manzancin sama bai bayyana ba. Ya ce yana jin ihin ruwa kuma ga yi a inda suke ba ruwa. To yana goye da annabi sai annabi ya haka yin فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقدمه الأرن sai annabi ya ce babu ruwa kake nema ya ce ɗana ruwa nake so annabi kudin sai sauka sai ya haka yadda ki din duniyan ka da ya haka sai ga ruwa ya wuce ce zo ka ya ai muna tafiya da ruwan muke tafiya kasa kudin aka buga sai ga ruwan ya fito a nan bal ya fito ya ce zo ka ya ai inda annabi yake na gaya muku ai da inda yake a nan ruwan yake yace zo ka ya baba Allah mun gode maka Mhm.
فخرج الماء فقال اشرم ya yi gane daga nan ruwan ya fita ruwa yana fita bakala ya ce ishiram zo ka sha Mhm.
والحديث في هذا والحديث في هذا الباب to كثير hadisin da yake a wannan babin yana da yawa ba wa minhu al-ijabatu li du'a'i al-istisqai kaman amsawa addu'a na istisqai wa ma janibahu da wana da wanda yayi nauyin sa to suna da yawa Allah ya gane da mu za mu tsaya nan sai mu yi alama sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin ko sai da kai da ji adrakini mai cikin tarbibi biyu mu Allah bismillah da qul huwa Allahu qafa uku uku a haɗu da fatiha da salatul fatiha ربنا تقبل منا انك انت السميع والدعاء الفاتحه